أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗanwa musulmi yau muna uku ga watan rabiul awwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku bara ya gabatu mun yi sharhin wannan littafi bayan mun yi sharhin dungarin shi sharhin usul talata na alfadila sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah ta'ala bukata ta biyu baya kan musake wannan sharhi domin la'alla a cikin wannan sharhi na biyu mu samu fa'ida ko mutuna da abin da ya gabata na wannan sharhin littafi mala yace qala al-mu'allif rahimahullah bismillahi rahmanir rahim nan mala anan bai dogon bayani ba wajen sharhi ya fara sharhin shi kai tsaye da abinda Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya fadi ya fara littafin shi da basmala qala bismillahir rahmanir rahim ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل فإنه مبدوء بالبسملة ما لنشي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يا فارد التاهنش دا بسملة بسملة شيني متين بسم الله الرحمن الرحيم kamar lokacin da zaka ce hauqala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim da ma'aza da sauransu inan lafuzza ne wanda suke zuwa a takaice maka ce dam'aza adamallahu izzak da sauran lafuzza wanda suka zamanto ana kawo su a takaice amma ga ma'anarsu hailala la ilaha illallah malam yace ya fara littafin shi da wannan basmala iktida'an bi kitabillahi azza wajal koyami da littafin Allah mai girma da buwaya alkur'ani mai girma fa yana mabdu'un bil basmala alkur'ani ya fara da basmala ne wattiba'an li hadith hallau ya bi biyayya ko bi ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi basmala bi bismillah wa huwa abtar dukkan wani aiki na hankali mai albarka wanda ba a fara ba basmala da shi to wannan aiki yankakke ne kuturtacce ne ragagge ne ba cikakke ba kamar yadda wata ruwaya ta zo waqtida'an bin rasul sallallahu alaihi wasallam hallo koyami da manzo Allah wanda tsirayen Allah da mace su kara tabbata gare shi fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalati domin manzala sallallahu alaihi wasallama na fara risaloli ko wasiƙoƙi da yake yi ya zuwa sarakai wanda yake gayyata su ya zuwa musulunci yake kiransu na fara wannan rubutu da basmala ko kuma wasiya da zai wa wani sahabi akan wani aiki da zai yi sai muka ganin cewa kenan yin basmala a cikin kowane aiki na alkhairi to abu ne wanda ya zamanto na da kyau domin koyi mene da alkur'ani man- eh, alkur'ani mai girma da suna mazala sallallahu alaihi wasallam qala aljar wal majrur muta'allaqun bi mahzufin jar wa majrur kinna ina jar ina majrur bismi asalin su bi ismi sai zamanto an kade alif hamzatul wasl sai aka ce bismi da suna Allah to wannan jar wa majrur muta'allaqun bi mazufin fi'lun mu'akhkhar munasibun lil maqam bayan wannan basmala bismi na rataye da wani aiki wanda aka jinkirtar da ambatan shi wanda ya dace da matsayi a nan takdirin shi ana kwatanta shi da bismillahi aktub misali mutum inda rubutu ne zai yi zai fara rubutu sai ce bismillahi ana sauraron kamar ya ce bismillahi aktub ko abda'ul kitaba da suna Allah ne zan fara rubutu ko zan rubuta ko nike rubutawa a nan sai dace da mene bismillahi akra domin mu karantawa ne bike ko kenan wannan shine filin da aka kaddara wanda ya dace da matsayin abin da mutum zai yi au usannifu mala yace ko kun tunda malan shi ke wallah littahin wannan shine zan wallah littahi wa qaddarnahu fi'lan mun qaddara shi da aiki li anna al asla fil amal al af'al domin asli a cikin aiki ayyuka aiki shine asli duk da cewa wannan matsala ce khilafiya tsakanin malaman a lugha malaman nahawu suna ga bambanci masdar ne shine tushe ko kuma aiki wa qaddarnahu mu'akharan li fa'idatayn kuma mun kaddara shi da muka ce fi'ili malam da yace fi'ili mu'akhar fi'ilin da aikin da aka jinkirtar da shi saboda fa'idodi guda biyu al'ula fa'ida ta farko at-tabarruku bil bida'ati bismillahir rahmanir rahim neman albarka da farawa da sunan Allah madaukaki tabbat kuma duk wanda zai tambaye zai ambaci Allah madaukaki cikin ayyukan shi cikin maganganun shi insha Allah akwai albarka a ciki neman albarka ne asaniyatu fa'ida ta biyu ifadatul hasri akwai fa'ida ta wadda take karantar da mu tattaro hukunci gaba ɗaya a takaitar da shi da abin da ake ne. Li'anna takrimal muta'alliki yufidul hasr domin gabatar da abin da aka ratayar da shi to na da ma ba mu wata fa'ida ta tattare hukunci a kan shi. Wa ƙaddarnahun munasiban kuma mun kaddara shi cewa wanda ya dace li'annahu adallu alal murad domin shine hi dacewa yahi nuni akan munuha sali da aka ce bismillahi usannifu kina usannifu kinnan zan wallaha shi yahi dacewa domin aikin da zai yi wallaha littahi ne zai قال فلو قلنا مثلا indama nuridu an naqra kitaban malam yace da dai zamu ce misali a lokacin da muke so mu karanta wani littafi bismillah nabtadi'u da suna Allah ne muke farawa ma yadri bima za nabtadi'u mai saurare bai san ba da me zamu fara ko bismillah da suna Allah zamu fara mi lakin bismillah aqra'u yakunu adallu ala al-murad allazi abtadi'u bihi idan ka ce bismillah da suna Allah ne zan fara karatu zan yi karatu wannan sai kasance shine mafi zama nuni akan muradin da abinda za a fara da shi lafzul jalala Allah bismillah Allahu Allahi in muka dau atfin da qala alamun alal bari suna ne na kiranye ga Ubangiji makirkiri, albari wanda yake kirkira halitta ba tare da ya ga misali ba ko koyaminta. Jalla wa'ala wanda ya ɗaukaka ya girmama, وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء shine sunayen da dukkan sunayen Allah suke biye da shi shine shugaban sunayen Allah madaukaki hatta innahu fi qaulihi ta'ala har wurin da ake tamanin ya zo taba'an ba taba'a bane ba fada Allah madaukaki da yace alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nuri bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid sai ce Allahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min azabin shadid alif lam ra Allahu a'lam bi muradihi bidhalik kuraman baki bakake wanda ba wanda ya san muradun su munufarsu sai Allah madaukaki duk abinda za a yi kokarin tafsirin shi bai zo daga Allah ba, bai zo daga manzo sallallahu Alaihi wasallama ba, ijtihadi ne na malamai. Takamaiman ma'anar wannan harfa sai Allah domin harafi baya baka ma'ana. Kala kitabun anzalnahu littahi ne wanda muka sabkar da shi ilaika ya zuwa gare ka manzo sallallahu Alaihi wasallam, litukhrijan nasa min zulumati ila nur domin ka fitar da mutane daga duhun kafirci da shirka da zalunci ilan nuru zuwa hasken imani da musulunci bi izini rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratul azizil hamid ya zuwa tafarkin mubwayi alhamid abin godiya sai ce allahi mai saurare idan ya ga an ce ila bi izini rabbihim ila siratul azizil hamid ya ji an ce Allahi sai ce sufa ce, kama ce ko ta alhamid al'aziz alhamid, ko kuma ta biyo bayansu ne, allazi lahu mafi samawati wa mafi al'ardu wanda ya zamanto dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai nashi ne mulki shi ne, wa wailul lil kafirin min azabin shadid kwarin azaba ya tabbata daga wanda suka zamanto kafirai ne azaba mai radadi. a nan mala ya ce la na ƙulu inna lafzal jalalati Allah sifa a nan ba za mu ce ba lafazin Allah mai girma mu ce kamace a a bal na ƙulu sai dai mu ce kuwa atfu bayani atfi ne rabawa ne wanda zai yi bayanin li'alla ya kuna lafzul jalalati taba'an tabi'an tabi'iyyatan na'ati lil mal'ud domin kai ya zamanto lafazin Allah madaukaki ya zamanto mai bi ne kamar biyayya abinda aka kamantar da kama yanzu kama ba take bi wanda aka kamantar da shi in babu shi babu kama kenan biye da take da shi to haka nan ne domin ka a kasance Allah lafazin jalala ya kasance irin wannan salo sai zamanto aka ce na a atfu bayani ne ba kama bace ba sifa bace ba na wannan ya ƙara karantar da mu cewa lafazin shalala Allah shine dukkan sunayen Allah suke biye da shi Ar-Rahman Bismillahir Rahmani Ar-Rahman ismun min al-asma'il mukhtassati billah la yutlaqu ala ghayrihi suna ne daga cikin sunayen Allah wanda yake banta da su ba wanda ake kiranya da wannan ar-Rahman sai Allah madaukaki kaji an ce da Rahman amma ka ji mutum a ce ar-Rahmanu babu shi war-Rahman ma'anahu al-muttasif bir-rahmatil wasi'ati Rahman kinnan suna ne ma'anar shi wanda ya kamantu da rahma yalwatatta wanda ta yalwaci komi kowace irin halitta babu halittar da za ka samu face sai da rahma Allah madaukaki tana kalkashin rahma Allah madaukaki hatta da duwatsu ba a zancen abubuwan da suke da rayuwa mai gudana kuma ba bambancin mumini da kafiri babu bambancin mai hankali da mahaukaci babu bambancin mai rai da wanda ba da rai a wannan rahma rahmaniya ta Allah الرحيم الرحيم يطلق على على الله عز وجل وعلى غيره amma ar-rahim ana kiranyen shi ana sakin shi ga Allah madaukaki ga wani shi wa ma'anahu dhur rahmatil wasila ma'abucin rahma wadda take saduwa فالرحمن ذو الرحمة الواسعة رحمن مأبوت الرحمة يلوتتا والرحيم ذو الرحمة الواصلة رحمة ود سي وند الله مدوك كيسو ديت تساميش فإذا جم فإذا جمع إذا سك جمع إذا أك هذا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من رحمته إلى من يشاء من عباده kina in aka haɗa su wuri guda sai zamanto rahim ne ta ɗauki wanda yake sadar da rahama ya zuwa ga wanda ya so daga cikin bayan shi shi yasa malamai suke zuwa ƙarshen fassara ta ar-rahim su ce wanda yake banta da rahmar shi yake banci muminai da rahmar shi saboda a lahira ba wanda Allah maɗaukaki yake jin kai sai muminai na'am قال كما قال الله تعالى كما عند الله مدوكاكي يتي يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون الله مدوكاكي نا azabtar da wanda yaso kuma ya rahamci wanda yaso ba kowa ba sai wanda yaso wa ilaihi tuqlabun kuma zuwa ga Allah ne ake maida ku i'lam malam bayan yayi fassara ta basmala sai fara da abin da malam ya fara da shi bayan basmala ya ce ilam ka sani al'ilmu abin da ake nihi da ilimi wa idraku shai'i alama huwa alaihi idrakan jaziman shine riska abu idan an ce riska abin da yake tare da ilimi babu shako a cikin tabbat ne abin ya wakana ko tabbat ne abin haka yake kamar yadda ka san shi sai a ce wannan idraki ne shi yasa ba wanda yake idrakin Allah madaukaki girma Allah ya hai karhin mutun yayi harsashen shi a kwalluwa ya tabbatar da yanda yake haka yake qala huwa idraku shay'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman shine mutun ya riski wani abu riska wadda ta zamanto a yanda yake kuma ba tare da shaku ba misali yanzu nan karatu ne muke a wannan lokaci bayan sallar isha wani ya zo ya iske mu a nan zamna muna karatu ya tahi sai ya gamu da wani ina suwa ne na bar suwa ne yanzu suna karatu a wuri kaza akwai shaku a ciki a game da shi babu kinan tabbat haka ya iske mu muna karatu a wannan wannan sai a ce game da shi ilimi domin babu shaku tare da shi قال ومراتب الإدراك ست مرتبوبي نتككن علمي قدا شدة الأولى العلم نفرق علمي وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما وأنكما أما أنمني استلاحا نعم بشرعي با wanda kowa haka zai gawa masu ilimin kimiyya haka za su gaya masu mun lura haka za kowa haka zai wani zai fassarar da ilimi ka riske abu abu sayan da yake riska takamaimai wanda babu shakku a saniyatu aljahlul basit jahilci dan karami ba babban ba domin jahilci mataki mataki ne karamin jahilci huwa adamul idrak bil kulliyya shine ka baka san abu ba kwata kwata a ce ma wannan menene ka ce bin sani ba baka san ba salula misali wannan sai a ce mene ka jahilci sanin salula wa thalithatu al-jahl al-murakkab mataki na uku shine jahilci babban mugun jahilci ko kokolo jahilci wanda ya hauhawa ya jahilci yadda jahilci da jahilci suka tattaru قال هو إدراك شيء على وجه يخالف ما هو عليه shine mutun ya riski wani abu ta fuskan da sabanin shi ne wannan misali baki ne ko sai a tambaye wani ya ce ai wannan kwari ne shine ya riska abin wanda ya tabbata kwata bangaren kishiyar shi ne ba haka bane ba yukhalifu ma huwa alaihi to wannan sai a ce jahlun murakkab shine malamai suke cewa mutum bai sani ba kuma ya san bai san ba shi bai sani ba dawo la yadri annahu la yadri shi bai san ba ba shi da karan kanshi bai san bai sani ba arabi'atu martaba ta hudu alwaham wahami haka hausawa suke cewa wahami wane yayi wahami wa huwa idraku shay ma ihtimali didd rajih shine mutun ya riske abu ya san abu tare da yiwuwar kishiya abin shine rinjaya ya rinjaya mun gane ko ya zamanto kishiya abin ya rinjaya to wannan sai a ce wahami misali mutun sallah ce yake yayi raka'a biyu yayi raka'a uku yanzu sai ya zo iya tunani raka'a nawa ce ne uku ce ko biyu ce ne sai ya dauki bangaren biyu alhali raka'a uku ne mun gane ko wannan sai a ce yayi wahami alkhamisatu ashak shakku martaba ta biyar shakku wa huwa idraku shay'in ma ihtimali musawid shine mutum ya riske abu tare da cewa yiwuwa abin daidai daidai wa daida suke kamar babu bambancin tsakanin dacewa da, da wancan bangare sai zamanto in ya ɗauki wannan kamar daidai ne in ya ɗauki wannan kamar daidai ne ko kuma in ya ɗau wannan ɓanna ce in ya ɗau wannan ma ɓanna ce sai zamanto sun daidaita asadisatu azzan martaba ta shida shine zato wa huwa idraku shay'in ma ihtimali didd marjuhin shine mutun ya riske abu tare da yiwuwar kishiyar wancan shine rinjayayyen abin da ya bari yahi rinjaya shine kishiyar wancan sai a ce zato wal ilmu yanqasimu ila qismayn malai komo al'amarin ilimi ya ce ilimi ya kasu kashi guda biyu daruriyun in mun ɗauki mubtada a matsayin mubtada ko ila kismeni daruriyin in mun ɗauki atufi a kan kismeni kinna wa nazariyin akwai ilimi na larura za mu ga mala ya yi tafsiri menene ilimi na larura wa nazari akwai ilimi na nazari قال فالضروري علمي لرورة ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطرد إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا علمي لرورة شنو متن يرزك أبن ديسني إدراك المعلوم به متن يسن أبن ديسني لرورة daruriyan tilas ne ya san da haka nan bi haifi ya taridu ilaihi gwalgwadon abin nan zai tilastu ya zuwa gare shi min ghairi nazarin ba tare da sai yayi dogon tunani ba yayi tsokaci walastidlalin kuma ba sai bayya bukatuwa sai an kawo mai dalili mun gane ko abin haka ne bakka bukatar sai kai dogon nazari ka san haka nan ne haka kuma bakka bukatar sai ka wani ya ce kawo mun dalili in tabbata wannan sai a ce mene ilimi na larura misalin shi mana ya ce kal ilmi bi anna nara haratun matsalan misalin ilimin wuta tana da zahi akwai wanda za a ce a'a ya taba wuta a ce taba wuta tana da zahi babu shi da zaran ka taba ta kawai tana da zahi ka sani babu kuma wanda zai ce ba sai ka kawo hujja wuta tara da zai kina wannan sai zama to ilimi ne na rura qala wan nazari ma yahtaju ila nazarin wastidlal ilimi na nazari na tsokaci shine wanda yake bukatuwa ya zuwa mutum sai yayi tsokaci yayi tunani wal istidlal kuma ya kawo dalili ko hujja kal ilmi bi wujudin niyyati bi wujubin niyyati fil wudu' misalin ilimin wajibcin niyya a cikin arwalla iya da bukatar sai kai nazari haka buk- bukatar dalili wani ya ce to dan me kake arwalla me yasa kake arwalla in ya tambaye ka bai laihi ba iya bukatuwa ka kawo mai dalili Allah ya ce in kun tashi yin sallah ku yi arwalla ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi arwalla a sallah Allah bayya karɓar sallar bawa sai da arwalla a wannan dalili ne قال مثلا الوضوء مالن da yace ilam rahimakallahu rahimakallahu afada alaihi bi rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubik wa tanju min mahdhurika فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها da kaucewa mutum Allah rahamshe ka rahimakallah ana nihin mutum ya gaya ma wannan magana iya nihin Allah ya kwaranya ma rahmashi a fada alaika min rahmati mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah ka ce yarhamukallah ka duba ka ga addu'a mai albarka ce Allah ya kwaranya ma ba ma zubawa ba in ka ce zubawa ta rayuwa aka zuba kaɗan kwaranyawa abu mai yawa ya kwaranya ma rahmar shi allati tahsulu biha ala matlubika wadda da wannan rahma ce kake samun abin da kake nema wa tanjuwa min mahdhurika kuma da ita ce kake tsira ko tserewa daga abin da kake taka tsantsan da shi kake jin tsoro fal ma'ana ma'ana yarhamukallah ghafara Allahu laka ma mada min dhunubik Allah ya gafarta ma abin da ya gabata na zunubanka wa waffaqaka wa asamaka fi ma yustaqbal mina kuma ya datar da kai ya kiyaye ka daga abin da zai zo gaba mun gane ko ya kankare ma zunubi wanda suka wuce sannan ya datar da kai da alkhairi ayyuka na alkhairi ya kiyaye ka kuma daga ka afka wasu akan wasu zunuban da za su zo gaba قال هذا idza ufridat rahma wannan ma'ana idan rahma ta zo da ita kadai amma idza qurinat bil maghfirati amma idan aka hada ta da gafara rahma ta zo da gafara ta zo fal maghfiratu lima mada min adh-dhunub sai gafara ta dauki abin da ya gabata na zunubi Allah maghfirli zambi ka gafarta min zunubaina in ka ce warhamni nan ta zo da gafara da rahma ko to nan sai yanzu a gafara sai ta ɗauki na ɓangaren zunuban da suka gabata war rahmatu wat tawfiq lil khairi was salama min adh-dhunubi fil mustaqbali ita kuma rahma da dacewa da alkhairi da kubuta na ɓangaren zunubin da za su zo gaba mutum sai zamanto ya kubuta rahma sai ta dacewa da alkhairi da kubuta daga zunuban da mutum zai aikata zuwa gaba. وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له malan yace kuma yanda malan aikin malan a cikin wannan littattafan shi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi na nuni absa kulawa ta musamman da tausayi ga wanda yake wa magana kuma da nihin shi da alkhairi ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk